بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء تقوس قوة بطي وترجب الخير hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan daya a gregorian kalanda 2025 wannan shine kasadinmu na uku daga cikin jeren gir karatun littafin al-muqtasarul mufidu fi bayani dala'ili a kasamit tauhid littafin fadilatu sheikh al'allama abdulrazzaq bin abdulmuhsin al-badr al-abbad idan jama'ar musulmi ba su manta ba sati biyu zuwa uku da suka gabata mun kammala da karatun littafin la ilaha illallah ma'ana ha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha littafin muhammad bin sa'id ibn raslan alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a sannan muka zo muka yi ta shawarwari akan wani littafi ya kamata ya maye gurbin wannan littafi ƙarshe dai dukkanmu muka nemi zaɓin Allah akan cewa za mu saka wannan littafi na al-muktasarul mufidu fi bayani da la'ili aka samu tauhid tun lokacin da muka yi waɗannan bayanai ba mu samu muka fara shiga cikin littafin ba sai yau ne insha Allah ta'ala za mu fara shiga cikin littafi da izinin Allah kafin mu shiga cikin littafi akwai bayanai guda biyu zuwa uku bayani na farko da littafin mun yi tsammanin zai zama mai saukin samuwa wallahi sai da muka ba zama neman littafin sai ya dan wahalar da mu wajen samun shi amma alhamdulillah daga ƙarshe bayan neman taimakon Allah da agajinsa Allah ya hore mana hanyar da za mu mallaki ko muka mallaki wannan littafi don haka kwafi na farko na littafin ya bayyana ya fito kuma har an samu kusan kofi arba'in da biyar wanda aka dankawa bayan Allah waɗanda za su fara ko za mu fara karatun wannan littafi da su a sa'an nan abu na biyu shine wannan littafi daga yanzu da muke magana har zuwa ranar da zai zama ya wadatu kowa ya samu kofa a buɗe take ga wanda yake so ya taimaka wa bayan Allah domin su mallaki wannan littafi ta yadda ko shi bai zo ba ya zama ya zo ko shi bai karanta ba ya zama ya karanta to wannan kofa a buɗe take daga yanzu da nake magana har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe alhamdulillah wasu sun ba da gudunmawarsu a farko kuma mun zo da kwafis ɗin an raba wa mutane sannan kuma a yanzu ma ga wasu na ta miƙo kuɗaɗensu cewa a saya a mallakawa bayan Allah Allah ya saka wa kowa da alkhairi ina so mu san cewa shi wannan addinin dama da haka ne yake ci gaba wani ya sadaukar da iliminsa don karantarwa wani kuma ya sadaukar da dukiyarsa domin yi wa wannan karantarwar hidima ina fata an gane to da haka ne sai ka ga addinin ya ci gaba ka kalli tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka annabi ya kai addini inda ba a yi tsammani ba su abubakar su umar su uthman su ali da sauran manya-manyan sahabbai suna ɗauko dukiyoyinsu da abin da suka mallaka suna kawo manzan Allah don yada addini shi dai malami ya ji tsoron Allah duk lokacin da wani ya ɗauko dukiyarsa ya ce gashi a yi musulunci da ita ko a yi wani abu na addini to ya ji tsoron Allah ya tabbatar da cewa abin da aka ba dukiyar nan domin su ya aiwatar ina fata an gane Allah ka ba mu zuciya wadatacciya da za ta hana mu ainihin wato cin abin da ba haƙƙinmu ba ko kuma abin da Allah bai halatta mana shi ba Allah ka datar da mu abu na ƙarshe insha Allahu ta'ala idan waɗanda suka ba da gudunmuwa suka bayar to insha Allahu ta'ala za mu zo da littafin za mu ainihin wato rabawa bayan Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu muna masu neman taimakon Allah da agajin Allah sai mu ce shafi na biyar na littafin ina ganin kamar akwafi na haka ne malam yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan kalma ta basmala mun sha bayani akan abin da yake tattare da ita kalma ce ko jumla ce wacce take a Allah ya buɗe abubuwa da ita kuma ana so ka ainihin wato yi abin da duk za ka yi da wannan kalma ko wannan jumla ta bismillah duk abin da aka yi shi da sunan Allah to lalle wannan abin zai zama mai albarka ko littafi za ka rubuta ko jawabi za ka yi karka ji wani nauyi ko kunya ka ce bismillahir rahmanir rahim ka fara wannan abin da sunan Allah Allah zai saka albarka a ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa duk wani abun da ba a sa sunan Allah a ciki ba to wannan abun Allah na yanke masa albarka Allah na datse masa albarka Allah na datse masa falala da alheri wannan ta sa ko riga za ka sa sai ka yi bismillah in za ka ci abinci sai ka yi bismillah in za ka yi jawabi sai ka yi bismillah in za ka yi rubutu sai ka yi bismillah na fata an fahimci magana yasa annabi Sulaiman da ya tashi rubuta wa Balqis ainihin wato wasiƙa abin da ya rubuta mata da shi kenan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim lalle wannan takarda daga annabi Sulaiman take kuma wannan jawabi yana farawa da sunan Allah mai rahama mai ainihin wato jin kai ina fata an gane a sannan lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabu nuhu umarnin hawa jirgin ruwa sai ce masa wa ƙalar kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi la gafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal har zuwa ƙarshen aya a Allah maɗaukacin sarki ce wato ku shiga wannan jirgin ruwa da cewa da sunan Allah ne gudanuwar ta yake take tafiya a cikin ruwa take kuma kai ku duk inda za ku je ta tsaye da ku duk inda za ku tsaya bismillahi majraha wa mursaha lalle ubangijinmu mai yawan gafara ne ko mai yawan rahama ne ina fata an fahimta Allah ya ce tana tafiya da su a cikin igiyar ruwa in ka hango ta tsabar girma za ka ɗauka wani makeken dutse ne a tsakiyar ruwa wahiyar ta zire bihin tsimojin kaljiba an gane magana da kyau ko so wannan kenan saboda haka muna fara karatun wannan littafi mu ma kamar yadda malam ya fara da wannan kalma ta basmala cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai malam yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin halittu ga baki daya ina fata an fahimta a tun daga nan kaga daga wannan jumla ta muqaddima malam ya tabbatar da tauhidul rububiyya yasa yace alhamdulillah wannan tauhidul uluhiyya kenan godiya ta tabbata ga Allah ana wato karkatar da nau'i da kuma dangin ibada ta godiya ga Allah shi kadai rabbil alamin kuma tabbatar da kasancewar Allah shine mai halitta shi ya mallaki halitta shi kuma yake jujjuya halitta dama tauhidin rububiyya malamai suka ce abu uku ne na farko kai imani da cewa Allah shi ya halitta na biyu kai imani da Allah cewa shi ya mallaki halitta na uku kuma kai imani da Allah cewa shi kadai ke juya halitta yadda ya ga dama wannan shine tauhidin rububiyya Allah shi kadai ya yi halitta Allah shi kadai ya mallaki halitta Allah shi kadai yake jujjuya halitta to in ka yarda da waɗannan to an ta sahibu tauhidin rububiyya kana nan akan tauhidi na ta Allah da halittunsa wal aqibatu lil muttaqina malam yace karshen lamari gaba ɗayan an tattare to yana karewa ne ga masu tsoron Allah inda duk aka kai aka komo duk wani gumurzu da wani rugun tsumi duk wata hayaniya da duk wata bankaura da aka yi a duniyar nan to masu tsoron Allah dai lamarin na karewa ne a gurinsu su ne suke yin nasara su ne suke kaiwa gati su ne duk abin da ake nema suke samu na fata an gane an gane magana da kyau ko saboda haka in ka ji tsoron Allah to da izinin Allah Allah zai ma mafita duniya da lahira wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah yakan samar sauki a duk lamarin da ya sa a gaba na fata an gane to haka wal aqibatu lil muttaqin karshen lamari karshen kaset din karshen zaran shine yana karewa ne ga masu tsoron Allah kuma suna samun rabo a gurin Allah wassalatu wassalamu ala imamin mursalina malam yace tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban mursalai shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa khairat rabbil alamin kuma shine zababben zababbu a cikin halittun Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya zabi manzon Allah dama yace Allahu yasfafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah shi yake zaba a cikin manzanni a cikin mutane ya zabi manzanni sannan ya zaba a cikin mala'iku na fata an fahimta yastafi min almalaikati rusulan wa min nas an gane magana da kyau ko wal aqibatu wa khiratu rabbil alamin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in shine annabi mu annabi muhammadu tsira da amincin Allah tabbata gare shi tare da alayensa da sahabbansa gabaki daya amma ba'adu malam ainihin wato abdul muhsin al-abbad البدر يتي فهذه رسالة مختصرة wannan wata ‘yar takarda ce wasu ‘yan fefofi ne wasu ‘yan warakat ne wata ‘yar littafi ce muktasiratun wanda muka raidaita muka takaita ta na fata an fahimta wa warakatun wasu ‘yan fefofi ne wasu ‘yan pages ne haka yasiratun wanda suke da sauƙin karantawa da fahimta fi bayani ba'adul barahi cikin bayanin wani ɓangare na hujjoji waddala'ili da dalilai ala aka sami tauhidi akan karkasuwar tauhidin nan guda uku wato wannan wani littafi ne takaitacce wata 'yar takaddu ne takaitattu ba masu yawa ba wasu 'yan fefofi ne wanda ba mu cika yawan magana a ciki ba mu yawaita magana a ciki ba wanda muka kawo dalilai da hujjojin da suke nuna tauhidin Allah ya kasu kashi nawa kashi uku na fata an fahimci magana wasu hatu taqsimihi da kuma mu inganta rarrabuwar shi wannan tauhidin ila salatati aqsamin akan cewa ya kasu kashi nawa ya kasu kashi uku na farko akwai tauhidul rububiyya na biyu akwai tauhidul uluhiyya na uku akwai tauhidul asma'i was sifati tauhidul rububiyya shine muka ce kadaita Allah da halittunsa cewa shi ya halitta shi ya mallaki halitta kuma shi kadai yake juya halitta tauhidul uluhiyya shi kuma shine kadaita Allah da bauta kar a bauta wa kowa sai shi kar kuma a dingina duk wani nau'in bauta ga waninsa in ba shi ba na fata an fahimta duk abin da yake haƙƙi ne na Allah na bauta to kar a ainihin wato ba wani wannan haƙƙin wannan tauhidin wannan bangaren yake bayani ina fata an gane da kuma tauhidul asma'i was sifat shi kuma tauhidin kadaita Allah da sunayensa da kuma siffofin shi kada a ɗauki wasu suna a danganta wa wani Allah kuma sunan da Allah ne kamar a dinga kiran mutum Rahman ko a dinga kiransa Rahim ko a dinga kiransa malikul muluki ko qadil qudat ko wani a makamancin haka an gane maganar da kyau ko akwai sunaye da siffofin da na Allah ne ba a dangantawa wani zidan ka wa mutum malikal muluki ko malikul muluki mai mulkin mamallaka da Allah siffar waye wannan siffar Allah ne to amma sai ga ana kiran wani haka ko kuma ka wa mutum qadil qudat alƙalin alƙalai waye ne alƙalin alƙalai Allah ne shine zai yi wa duk alƙalan nan na duniya kam sai Allah su ma ya musu hukunci yadda suke zaunar da mutane su yi ta rawar ɗari a gabansu a zalunci mutum a yi mar hukuncin da ba daidai ba na zalunci to shi kuma a ranar Allah zai saka su a gaba ya kwato zaluncin da suka yi wa wanda suka zalunta mayar wa waɗanda suka zalunce su an gane maganar da kyau ko to shi shine alƙalin alƙalai to don haka ba daidai bane a sanya wa mutum qabil qudat ko malikal muluki ina fata an fahimta ko ar-rahman ko ar-rahim ko wani a makamancin haka don haka siffofi da sunaye dukansu sun takaitu ne ga Allah nasa malam yace ikhtasartuha min kitabi wannan littafin na rere shi ne daga cikin wani littafi na allazi radattu fihi ala man ankara hadha taqsim wanda wannan littafin na rubuta shi ne musamman dan ne raddi wa waɗanda ba su yarda da cewa akwai tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifati ba in ba ku manta ba malam yunsu yayi wata magana wanda ta ba mu karfin cewa mu sa wannan littafin shine akwai wasu mutane wanda wasu ma suna danganta kansu da ahlus sunna dan bid'a kan dama shi is condemn bai da wani abin da zaka tsaya kana sauraron sa akan wasu abubuwa na bid'o'in sa to amma abin takaicin sai ka samu wasu wanda suke layin ku na sunna amma sai kaga wani abu na tauhidi ko na aqida ina fata an gane amma ba su yarda da shi ba wanda wannan kuskure ne ba kadan ba ka ce kai baka yarda tauhidi ya kasu kashi uku ba tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifati ba to lalle wannan ba karamin kuskure bane saboda ka tabbata ka jahilci sunna ka jahilci ma tauhidin gabaki daya ina fata an fahimci magana ko shakka babu ba wai a ainihin wato hadisi ne ya zo ko kuma a'a wata aya ta zo ta faɗa ƙarar cewa tauhidi ya kasu kashe uku ba a'a amma akwai ayoyin da suka yi ishara zuwa ga haka wanda wannan malamai suka rerewa suka tabbatar kuma baka isa ba na gaba da kai yayi tsararo ka ce wannan istinbadin da suka yi ba haka yake ba wallahi baka isa ba an gane maganar da ke ku maganar haka take based on irin ƙayoyin da suka kawo da hadisan da suka kawo cewa fa tauhidi kashi uku ne kai tauhidin ta Allah da halittunsa kai tauhidin ta Allah da bauta akwai tauhidin ta Allah da sunayensa da sufofinsa ba yadda za ka yi wallahi tallahi baka yi saka kawo hujjar da za ta doke tasu ba an gane maganar da ke ku to amma sai ga wasu malamai suna inkari to shine malam yace wannan littafin na rairayo ne daga cikin wani littafi na babban rubuta wanda ke raddi akan wanda suka ce su ba su yarda da karkasuwar tauhidi zuwa wannan kashe-kashen ba ina fata an fahimta ta hakikan liragabata adadin min al-afadili dan in tabbatar da kwaɗayi da kuma roƙon da yawa daga cikin bayan Allah da suka roƙi ne haka za ka ga malamai da yawa jama'a wallahi wani littafin ba su suka sa wa kansu bari su rubuta ba ɗalibai ilimi ne da malamai yan uwansu za su ka a kansu na cewa algafa ta malam a rubuta mana littafi akan kaza mana algafa ta malam a rubuta mana littafi akan kaza malam ai mana latta akan kaza ina fata an fahimta malam ai rubuta hudu ba mana akan kaza to yadda wasu suke dama wasu malamai za su ce malam a mana hudu ba kan kaza ko malam a shirya mana latta akan kaza to haka kuma ake damu wasu malamai malam a rubuta mana littafi mana akan kaza to sau da yawa zaka ga malamai idan suka zo muqaddima sai su ce wannan aikin an neme su su yi ne yasa suka yi kuma wannan zaka ga wallahi sai an kai ruwa rana an dawo da hi inuwa kafin ma ya yadda ya saka rubutun wannan littafi me ya dalili saboda suna so aikin su ya samu karbuwa a gurin Allah amma yanzu wani malam bai sallahun ba balle bihim bai san komai ba kawai sai ya dauki alƙalami ya ce zai rubuta littafi akan kaza ko an gaya masa rubutu shan ruwa a randa ne na rantse da Allah wani littafin idan aka gaya maka malami yadda ya rubuta shi sai hankalinka ya tashi amma yanzu sai ka samu wani shawaragi malam wallahi tallahi saboda an mai da harkar ilimi wata harka ta shirme kawai mutum sai ya shiga ɗaki ya ce zai rubuta littafi akan kaza ko ko mutum ya rubuto wata takarda sai ya turo maka ya kawo ma ya ce wai ka duba masa ya rubuta akan kaza ne wannan wallahi kuskure ne malaman da suke rubutu yanzu a da da yanzu wallahi kafin su kai ga yarda su yi rubutu sai an kai ruwa rana da su da yawa malamai za ka samu matsa musu ma ake yi su yi sannan su yi amma yanzu mutum ya ɗanyatu bai nuna ba ko kawai sai ya shiga ɗaki sai ya rubuta littafi akan kaza wannan gaskiyar magana kuskure ne saboda yasa za ka ga duk wani littafi za ka ga an saka masa hukukun tabi'i mahfuza da dai sauran wasu bayanai waɗanda suke nuna irin ɗawainiyar da aka sha da kaiwa da komowar da aka yi kafin a kai ga buga shi ko wallafa shi ko rubuta shi wani littafin malami zai iya shekara yana rubutawa kai jama'a yanzu haka akwai tafsirin yanzu ɗauki tafsirin jallalai ne jalaluddin al-maqdisi da jalaluddin al-mahalli malamai ne guda biyu dukkansu jalaluddin jalaluddin yasa ake cewa jalalaini wato littafin jalalu jalalu guda biyu ɗaya ne ya ɗauka ya fara rubutawa bai gama ba Allah ya ɗauki rayuwar shi sai shi kuma ɗayan ya zo ya ɗauka sai ya ɗora daga inda ɗayan ya tsaya don Allah jama'a idan mutum zai fara rubuta littafi har ya mutu bai gama ba da Allah abu ne mai sauki shi ya fara bai gama ba ya mutu ɗaya ɗan uwansa ɗaya daga cikin malamai shi kuma ya ɗauka ya ƙarasa mishi to akwai littattafai da yawa wanda wallahi haka suke ba littafin mutum ɗaya ba ne wani kuma zai rubuta littafin bai gama tantance shi ba saboda ayyukan rubutun da yadda yake bi wajen kwalkwala abin kafin ya gama ya mutu sai wani malami ya zo ya ɗauka ya takharijin hadisan ya tabbatar da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba wasu maganganu wanda ya kawo wanda akwai gyare-gyare ya gyaggyara sannan sai a har hada a har hada sannan a buga littafin haka zaka dinga ji in kana bin tarihin malamai zaka ji irin gwagwarmaya da fama da suke yi wajen rubuta littafi amma yanzu mun mai da harkar wata harka ce kawai ta nishadi kawai sai mutum ya shiga ya falle wasu kofofi ya ce bari ya rubuta littafi Allah ya sauwaƙe da haka yace a ta haƙiƙan liragabati adadin min al-afadili don in tabbatar da wata bukata da wasu manyan bayan Allah suka yi ta nema na da ita cewa don Allah rere littafin nan mana rubuta waɗannan fefofi da zai sauƙaƙawa ainihin wato a ɗalibai karantawa bari in faɗa muku wani abu yanzu kaga a hakamun jana'iz wa bida'uha da muka karanta to akwai kuma muktasaru a hakamin jana'iz sifatu salatin nabi da malam albani ya rubuta akwai kuma muktasaru sifati salatin nabi ana rubuta waɗannan muktasar ɗin ne asalin abin da ke cikin uwan littafin ne sai malami ya reyo sai takaita saboda iri na irin ka ɗalibai wanda ba mu da lokacin da za mu ɗauko babban mu bi shi diddika mu karanta shi tun daga farko har ƙarshensa da haka sai a rubuta a takaita bayanan sai a bazo wa ɗalibai sai su karanta in ka karanta ƙaramin sai zama kamar ka karanta babban ne yawwa akwai la ilaha illallah shi ma ko akwai muktasar din sa ko to kaji la ilaha illallah ma da ma karanta akwai muktasar din sa shi ma an yi muktasar an takaita shi to an malamai da yawa sukan yi wannan saboda ɗaliban ilimi su samu sai malam ya ce wa as'alullah ina roƙon Allah an yanfa bi hadal muktasar da ya amfanar da mutane musulmi da wannan takaitaccen da nayi wannan tankade da rere da nayi wa aslihi da kuma ainihin wato shi asalin babban littafin bi mannihi wa karamihi da baiwar Allah da karamcinsa muna addu'a Allah ya mana baiwa da karamci akan wannan to wannan shine muqaddima da malam ya ainihin wato yayi sai malam yace bayanun mukhtasaril mukhtasaril li aqsamit tauhid bayanun mukhtasarun li aqsamit tauhid bayani takaitacce da zamu yi akan waɗannan tauhidi guda uku da suka rarrabu kowanne ɗaya za mu ɗauka mai bayani a takaice kafin mu zo mu falle kowanne dalla-dalla na fata an gane sai malam ya ce alƙismul awwal kashi na farko daga cikin waɗannan kashe-kashen tauhidi tauhidin rububiyya shine tauhidin kaɗe ta Allah da ainihin wato halittunsa me ake nufi da wannan tauhidi malam yace wa huwa al-iqraru bi anna Allah ta'ala rabbu kulli shay'in shine tabbatar da cewa Allah shine ubangijin komai har rigar kan nan da take jikinka Allah ne ubangijinta duk wani abu kullu shay'in duk abin da ka gani a duniya Allah ne ya samar da shi in ka ce malam ya za ka sai rigar jikina ba bature ne yayi yadin ya kaza ba to baturen da me yayi da auduga ko da wani abu to audugar waye waye tsirar da ita a ƙasa Allah kawai bature an ba shi ilimin sarrafawa ne ina fata an fahimci magana tushen abin da ya samar yayi aikin Allah ne ya samar da shi da bai samu tushen ba da bai isa yayi ba shi ma wanda ya aikin Allah ne ya samar da shi da zutum khaira don haka komai komai Allah ne mahalicin shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko yawwa to wannan shine magana wa malikahu kuma Allah shine mai mulkin wannan abu an gane maganar da kyau ko rabbu kulli shay'in Allah shine ubangijin komai wa malikihi kuma shine ya mallaki komai wa khaliqihi kuma Allah shi ne wanda ya halitti wannan abun wa razikihi kuma Allah shi ne mai azurta wannan abu shi ne rabbu kulli shay'in shi ne maliku kulli shay'in shi ne khaliku kulli shay'in kuma shi ne raziku kulli shay'in shi ne fa'alul ma yuridu an gane ko malik khalik razik wanda ya mallaka wanda ya halitta wanda ya azurta wannan abu wa annahu al-muhyi al-mumit kuma me yadda Allah shike kashewa shike menene kuma rayawa duk wani wanda kaga ya mutu sai dai wani ya zama sanadin mutuwarsa amma waye ya kashe shi Allah duk wani wanda ka gan shi a raye sai dai wani ya taimaka mar dan ya ingantaccen rayuwa amma asalin rayuwarsa tana hannun waye Allah to shine almuhi almumit shi yasa Allah yace alam tara ila alam tara zuwa wattar wattar magana alam tara ila alladhi hadda ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت har zuwa ƙarshen aya jama'a waɗannan waɗannan ayoyi suna tabbatar da tauhidin rububiyya tauhidin kaɗaita Allah da halittunsa da kuma kashewa da menene da rayawa annafi'u Allah duk wanda ka gan shi ya amfana to Allah ne ya amfanar da shi don Allah jama'a idan mutane sun fahimci wannan tauhidin za su damu don sun gaba su samu wani abu ba sun san Allah ne ya hana su za su dinga daga hankalinsu don sun ga wani cikin wata falala a'a saboda sun san wanda ya ba shi shine mai ba su don haka shi ma Allah zai iya ba su jama'a kun fahimci maganar da kyau ko annafi Allah shi ke yi amfanar da mutane ka ga mutum da abu to Allah ne ya bashi abbaru Allah kuma shi ke kaddaro wa mutane cutuwa to a nan ku lura kalmar abbaru Allah shi ke cutarwa malamai suka ce idan an zo fassara ta dole a gabatar da ladabi ga Allah domin duk wata matsala da ka gani ta ɗan adam Allah ke rubuto masa ya kaddaro masa ita to amma kuma ba a jingina ta ga Allah yasa cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'arsa da yake yana cewa wal khairu kulluhu bi yadayka sai yace wa sharru laysa ilayka duk alheri gaba ɗaya ya Allah daga gurinka yake amma sharri ba daga gurinka yake ba amma fa ba ana nufin in ka samu matsala ba Allah ne ya jarrabe ka da matsala ba a Allah ne ya jarrabe ka amma bisa ladabi na ubangiji ba za ka jingina wa Allah wannan ba na fata an fahimta yasa annabi ibrahim da yazo yana magana cewa wallazi yumituni thumma yuhyi sai ce ne wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawma din sai ce ne rabbi habli hukuman wa alhiqini bi salihin kafin nan yayi magana akan cewa wallazi wa idza maridtu fa huwa yashfin jazakumullahu khairan sai ce idan ne rahin lafiya kaga rahin lafiya sai bai zingina wa Allah ba bai ce Allah ne ke samu rahin lafiya ba amma kuma Allah ne ke sawa sai ce fa huwa yashfi tunda waraka abu ne mai kyau sai zingina shi ga Allah ina fata an fahimta su don haka nan dole ne mu gane annafi'u Allah shi ke amfanar da mutane abbaru kuma shine ke kaddaro da matsala ko cutuwa ta samu mutane بضر أني مسني شيطان بضر النبي أيوب يتي يا الله شيطان يا شافيني da cutuwa shaitan yana dora cuta ne ko yana dora rashin lafiya Allah ne ke dora amma sai dingina abin zuwa ga shaitan ina fata an fahimta yawwa Allah ya shirye da mu sai ce ne almutafarridu bi ijabati du'a Allah shi ake kadaitawa dal da karɓar menene addu'a wani bai amsa maka addu'a sai Allah wannan duk yana cikin tauhidin rububiyya fa duk wani abu da kaga ka samu Allah ne ya amsa maka samu ba wani wanda zai maka wannan tagomashin sai Allah da haka in kai addu'a kaga bukata ta biya to ka gode wa Allah matsalar mutanenmu shine ne idan suka yi addu'a ba su samu ba sun iya raki amma kuma in suka yi suka samu ba wanda ke sani gum za ka ta kaga matsala kenan yasa wallahi mu yi hankali da wasu halaye fa da muke da su fa ɗazu na shiga tasha karɓo wannan littafin akwai wani wani bawan Allah wanda ba sai na kama sunansa ba ma'aikatan tashan ne da ya ganni na shigo akar makalla yau kuma kai ne a gidanmu nan nace wallahi ni ne a gidanku yace me ya shigo da kai malam nace akwai sako ne da aka turo min daga guri kaza an ce in zo in karba so na kira number wanda aka ce na zo na karba a gurin sa bata shiga ba to shine na zo na zo yace daga ina ne na gaya masa daga ina ne sai yace a muje ta can ne ina ga muna zuwa ya kira wani ya akwai sako daga guri sai lalle akwai sakonni ma sakon me malam nace sakon littattafai ne ce to mu je muka je mu sai aka samo sako aka danka mu to sai karbo kayan sai ya rako ni jikin mota to da ya rako ni sai na ce to ka san mu duk inda muka je sai mun dauki darasi sai da ce barin dan barin dan taba shi kadan ji me zai fada sai ce oh ka duba tashar nan yadda ake ta hada hada yace wallahi tallahi malam yace ai wallahi malam farkon zuwan mu gurin nan in kaga yadda muke tsinewa gwamna wallahi tallahi da bakin shi ya ce tsinuwa wannan mutumin ya cuce mu ya ce amma wallahi ne yanzu neman yadda zan yi samu in nemi yafiyarsa ma nake ya ce wallahi da muka tsaya muka haƙura muka nutse ya ce harkokinmu sun wuce duk inda muke nan wallahi ya ce ashe malam a watsa ake a gari malam ana ta hada hadar banza ya ce yanzu da aka zo aka tara mu guri ɗaya abin sai ya zama mana alheri yace amma wallahi farkon shigowar mu tsine wa gwamna muke wannan ina gaya muku yadda mutane suke ne yace tsinuwa wannan mutum ya zalunce mu ya cuce mu amma da muka yi hakuri yace yanzu malam barin baka misali dan kwaya ɗaya kawai sai ya nuna mun wani mutum yace kaga wannan nace eh yace ba yawo yake da yadi ba nace eh yace da idan ya tashi sai ya kai wannan yadin tashan dukko zai tallata a tashan dukko abin da ya samu daga nan ya tafi tashar bauchi ko daga nan ya tafi tashan ina ne mil uku sabuwa daga nan ya yi tsohuwar mil uku daga nan ya tashan daɗin kowa daga nan ya yi kaza ya ce to idan misali ya ce sai ya ci kasuwar kowace tasha a kowanne yini ya ce sai dai su raba tsakanin kuɗin asaba da kuɗin nafe da ɗan abin da shi ma zai samu a aljihu ya ce amma yanzu ga tashan duku yan tashan duku ga su a can yan tashan magare ga su a can yan tashan gwambalayin gasu a can yan mil uku gasu a can yace yanzu a guri ɗaya zai zagaya ya ci kasuwarsa ya sa kuɗinsa aljihu ya hau a taɓa ya koma gida yace wannan kaɗai misali kwaya ɗaya na baka sai ya sake nuna min wani yace ga wannan ka gan shi ne yace eh, yace ko sati bai yi ba da bashi wannan location din yazo ya sai da kayansa yace yana faɗa min yace wallahi da zai fita ya je ya dawo gida bai cinikin dubu hamsin ba yace amma wallahi a kowanne yini yanzu yana cinikin sama da naira dubu ɗari biyu da hamsin saboda jama'a ne na garinku da waɗanda ba na garinku ba kowace mota ta taho nan za ta zo ta yi birki yace masu sai da kayan kasau kasau masu sai da wani ne yace malam ka duba yadda ake harkoki yace ga mutanen yan dadale su yace ina magana da wani a gurin yace wallahi lokacin da aka dawo da suna yace babu tsinuwa da zagi da ashariya da bai yi ba yace amma yanzu wallahi da kuɗi a bashi kuɗi ya koma dadale su yace wallahi ba zai koma ba wallahi tallahi komanda ɗazun nan da yamman nan bayan la'asar da kuɗi idan ka bashi kace ya koma dadale su yace ba zai koma ba yace saboda nan he ya gane ashe haɗuwar gaba ɗaya kowa ya ta arzikin kowa ba karamin alheri bane to yanzu wannan alherin ba a faɗa wa kowa haka ne ko ba haka ba sai dai daga an yi ba daidai ba ku hau a shari'a mu kuma ku zo ku ce dole sai mun yi magana to in kun jiyo alheri ku zo ku ce ayi magana ba ga misali na biyu magana ita ta jawo magana yanzu ko kun kun san kwanan nan kwanan nan gwamna ya sake kuɗi naira biliyan ɗaya da naira miliyan ɗari biyar ba ku da labari ko saboda ba ku samu ba ne ni ina dan san da rabu diddigin labarin yawwa ba ss ba kawai ai abu mutane da yawa kusan mutum dubu goma suka amfana da kuɗin akwai waɗanda na sani ma dubu ɗari da hamsin hamsin ɗari biyu an tuttura musu akwai wanda suka kira ni da kan suka ce malam an samu addu'a mun samu ɗan jarin da za mu juya gwamna ya raba kuɗi mun samu ɗari da hamsin ɗari biyu biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar aka sake aka raba wa mutane amma kaga da ke alheri ne ba ku da labari ba ku sani ba amma kuna da kunnan jiyo sharri aiko shine matsalar mutanenmu eh to wannan shine matsalar mutanen mu an raba kudin kowa ga akawun ɗinsa ya yi ba wanda zai ji labari amma yau inda gwamnan zai yi wani abin da ba daidai ba to ka ji maganganu da ashariya da tsinuwa da wata tsiya da sheganta kuna minal ja'irina jama'a haka ne ko ba haka ba to ne yana daga cikin matsalar mu ba ma yada alheri ba ma yada alheri wannan yana daga cikin fitinar yanzu kwanan nan musamman gayyata aka ba mu zuwa ina zuwa abuja a je a gabatar da wato public hearing na mayar da federal college of education a mai da ita federal university of education wanda sanata dan kwambo ya kawo ba wanda yake magana akan abu amma alheri ne jama'a kuma alheri ba alheri ne to yanzu inda wata matsala ya jaza wa al'ummar jihar gobe da ka ji an yi ta an taya maganganu ya sa ni bayan da za ka yi da ni a in na jiwa alheri wallahi sai na faɗa kuma ni alheri ba sai ya shafe ni ba in dai zai shafi sauran jama'a na rantse muku da Allah wannan kuɗin da gwamna aka ta raba billahi allazi la ilaha illa huwa ko naira ɗaya ba ta shiga aljihuna ba amma tun da an raba wa mutane alheri aka raba musu ko sharri aka raba musu alheri ne don haka muna masa godiya Allah ya saka mishi da alheri wannan ba karamin taimako bane kuɗi biliyan ɗaya a gari ba karamin kuɗi bane kuma an ce kyauta ne ba wai ba wai aro ko bashi ba eh irin bashin Buhari ina manoman Buhari eh ina ina mutanen Nekas kun san wani abu ya faru ba ku sani ba tunda magana ta kawo magana bari mu gaya muku wata magana lokacin da nekas da me sunan ɗayar ma rifan to ina jin dai nekas din ne ba rifan din bane da suka zo garin nan za su raba kuɗaɗen noma da kayan noma duk malaman nan ni ne ba a neman ba ba wanda ya neme ne ya ce malam kawo ɗalibanka balma da muka ji labari mun yi applying amma aka hana mu ko ba haka bane to kun san me ya faru da mutane suka karɓi basussukan sai suka hana sai suka ƙi dawowa mutum ka nemo masara buhu goma ka kawo biyar ka rike biyar ka ro- goma buhu ashirin ka kawo goma ka rike goma kowa sai rike kuɗin to da suka tashi neman yadda za su dawo da kuɗaɗensu malam sai aka kira jama'a gaba ɗaya sai kuma aka nemo mu mu zo mu wa'azi akan bala'in cin bashi wallahi ina cikin wannan har yanzu takardar gayyata tana ɗaki na aka rubuto takarda aka ramaka Allahu mutane ba su da mutunci na ya aka yi sun karɓi bashin noma sun cinye waye waye waye ba su san a wuya nake ba na rantsi da Allah suka ban takarda na lallaba su ina ta lallaba su har kira nake ina yau sai za a yi mutum din nan ne sai ranka ba za a yi nace za ku da ku za ku ga za ku ga za ku ga a yazakinta wallahi suka na lallaba na lallaba su suka fani gayyata na je na karɓi mayik na yi wa'azi a kan mahimmancin biyan bashi da ayoyin bashin nan da hadisan nan na kakkawo su dai jawabi sai da na gama sai na ce to zan dawo kanku ko kuma yan neka na ce me dalilin da ya sa da kuka zo rabawa ba ku gayyato mu ba sanda aka rike muku bashi sannan za ku gayyace mu eh gaskiya ne ko mu ba yan Najeriya bane arna ne mu daga sama aka je go yanzu duk yadda kuke nan idan da Allah zai sa a ce malam kawo mutum ɗari jama'ar ka ba yanzu in kwashe ku gaba ɗaya ba ba dukiyar kasa ba ne mu ma a raba da mu mana malam mutanen nan suka ki su gayyace mu wajen rabawa sanda aka rike he suka gayyace mu wajen dawowa da su malam da na fara zazzaga ne kata kata da su yadda na faɗa muku nan ne musu musu da su karshe dai sanda aka tashi da ke akwai wanda nake dan jin nauyi a gurin su ne shugabannin gurin suka ce a karma kallah dan sassauta ayi hakuri da Allah da ce to shikenan tun da kun ta sassauta ko ba komai dai na sauke ba ma ba mai na ga mai din na mika musu mai din ne gaba wallahi malam mutanen mu suna da damuwa duk abin da ake na shi yasa za ku ga daga wani ya turo mana abin alheri nan mun dinga jawabi kenan saboda kai da baka bamu ba ina ruwanka da mu ma ina ruwanmu da kai wanda ya kawo mana yace malam al'ummar ku ku raba to mu da shi muke kai kuma can da ka rike kai ma ka rike mu ma mu rike namu anan shine kawai dan kasar ba ta ku bace ku kadai dukiyar ba ta ku bace ku kadai in kun samo ku ba wa wasu bayan Allah su ma su amfana to wannan shine mulki shine tsari shine zamantakewa idan an yi alheri jama'a mu dinga yaba alheri saboda haka abinda wannan bawan Allah ya ko waɗannan bayan Allah suka yi Allah ya saka musu da alkhairi da sauran ire-iren su gabaki daya Allah kuma ya ƙara mana taimako na'am dan haka yake cewa wa annahu al-hayyul qayyum ko bi annahu bi annahu ala kulli shay'in alim ko okay sorry al-mutafarrid bi ijabati du'a Allah shine mai makadaici wajen karbar addu'a inda al-iztirari yayin da dan adam ya shiga cikin halin bukata shine ta amman yuzibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi sai ce a ilahum ma Allah wa ke amsa addu'ar wanda ya shiga tsananin bukata shine Allah wannan fa jama'a duk ana bangaren tauhidin rububiyya ne waɗannan ayyukan kaf ba mai yin su sai waye sai Allah kuma ba a taya shi baya neman taimako ba a baya kuma gajiya la ta'khudhu sinatun ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي له الأمر كله wanda shi Allah nan al'amura gaba ɗaya a hannunsa suke gabaki ɗaya wa biyadihi alkhairu kulluhu kuma duk alheri gaba ɗaya a hannunsa yake alqadiru ala kulli shay'in Allah shi ke da iko akan komai laysa lahu fi zalika sharikun Allah bai da wanda suka yi tarayya ko haɗaka ko joyin benta da shi akan wannan abu babu shi suwar su kyamaci wannan wannan maganar aha dole sai an tafi ta gurinsa kafin aje gurin Allah don haka ba za su yadda a dinga wa mutane wannan jawabin ba na fata an fahimci magana ba za su yadda ba so suke aita barin mutane a cikin duhu ta yadda za su yi ta kifar da mutane don haka yan bid'a ba sa so ana fayyace wannan bayanin wai dan adam ya yarda Allah ne zai mar komai ba wani dan adam da zai maka komai wallahi barin gaya muku wannan yana daga cikin dalilan da yasa kuka ga malaman mu na sunna ba su da girman kai saboda me saboda su malaman mu na sunna za a ga cewa sun yarda su ba kowa ba ne Allah ne komai don haka za ka yi hulɗa da su yadda ya kamata za su sake maka a yi wasa a yi dariya ka zo ka a zauna guri ɗaya a ci abinci tare a tafa a yi raha duka saboda sun karanta tauhidi sun yarda su ‘yan adam ne kamar kowa amma su waɗancan su suna nan to kai kuma kana can a zaune tsakaninku bu'udal mashriqaini wal magharibaini ina fata an fahimta kar ka yadda ka iso kusa da su balantana ya ka zauna tare da su balantana ka yi kaza balantana ka yi kaza akwai wani bidiyo da naga wani ya dora wanda daga cikin malaman sunna ina jin ko na kasar Saudiya ko na kasar Masar ne wallahu a'lam ba zan iya abin nan ba wani abin nan gurgu ne haka kowa ya zo yana kyamashi an zo cin abinci ne wani taro ne ake ko wani waye shugaban taron wanda malami ne babba shi kuma da ya zo sai tafi gurin wannan gurgun sai dai zauna shi kansa gurgun da ya ga malamin ya zo duk kowa shi yake jira da ya ga ya zo zauna kusa da shi sai fara ja da baya yana kaucewa shi kuma malamin sai sa hannu sai jawo shi kusa da shi kaga yadda malaman mu na sunna suke malam ruwan su amma kaga mutum ya tara wani makawuya malam wata alkyabba ya haɗa kaza ya haɗa kaza yana tafiya shi kaɗai yana numfashi yana nishi sai ka ce wani bijimin samana ba wanda zai matso kusa da shi ba wanda zai zo ya ce kaza ba wanda zai zo ya kaza wannan wannan irin ai sai ka takura kanka ma sai ka takura kanka rayuwa idan ba wasu a kusa da kai kuna raha kuna wasa kuna dariya ai kuntataccen rayuwa ce wallahi a ce kai kaɗai za ka dinga rayuwa ba kwa ga sarki duk makawuyan sannan da menene da rawanin sannan wata ran sai ya sa yar shara sai ya fito a ajiye bar kujera ya ce duk fada kowa ya matso ai tarha yana kyalkyala dariya da mutane haka ne ko ba haka ba wallahi wannan shine dadin rayuwa amma idan ka dauki rayuwa wai ba wanda ya izo ya isa ya zo kusa da kai ya ka kashe kanka wallahi Allah shi yadda mu saboda haka mu malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi gaskiyar magana suna sake mana gwargwadon yadda musulunci ya nuna a sake wa mutane to kuma mu yi amfani da wannan dama a lokaci ko a yawan amfani da wannan dama wajen girma masu kar hakan kuma ya sa a rena musu na fata an gane allazi lahu al-amru kulluhu wa bi yadihi al-khayru kulluhu sai ta al-qadiru ala kulli shay'in laysa fi dhalika sharikun laysa lahu fi dhalika sharikun Allah bai da abokin tarayya a cikin haka wa yudkhilu fi zalika al-iman bil qadri to wannan kuma duk yana shiga cikin haka shine imani da kaddara ku ji imani da kaddara kanta tana karkashin tauhidur rububiyya ne imani da kaddara tana karkashin tauhidur rububiyya ne da ma don Allah tauhidur rububiyya abin jefarwa ne domin imani da kaddara fa in baka da hifa baka da imani in baka da shi baka da imani ka sauka shulda daga lokacin da aka ce baka da imani da kaddara to shi ma yana karkashin tauhidin rububiyya ne muna addu'a subhanahu wata'ala ya shirye da mu ya datar da mu to wannan dai shine kasar na uku kuma karatun farko na wannan littafi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah shi yafe mana هذا هو ما عندنا بالله توفيقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa an yi of mara ko? eh? to a ba shi kan nan kawai ya yi dauki kawai to kamar yadda na faɗa a farkon karatu abdullahi yanzu nawa aka samu mutum da wasu ka bada gudunmuwa mutum hudu nawa nawa ta akwai mai dubu uku akwai mai dubu